أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مسلمي يومنا شابقكو قوة رمضان hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1435 wanda ya dace da 15 ga watan bakwai miladiya aihuwar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha hudu. To, muna cikin tafsirin Alƙur'ani mai girma, sannan kuma a cikin suratul Baƙara, a jiya mun tsaya aya ta ɗari da takwas za mu tashi kuma a yau aya ta ɗari da tara. Kahin wannan akwai bayani da ya gabata jiya kan zancen nas wanda wajen bayani lokacin da za mu rarrabe mu mutane bayani sai muka mance duk matsayin musulmi ɗaya yana matsayin musulmi goma ne a wajen yaƙi in ya kun minkum ishiruna sabirun ya ghalibu mai atain domin mutum ashirin kenan kowa zai samu mutum goma goma ba zai samu mutum ashirin ashirin ba to wajen bayani da yake ba mu tsaya mun kai lissafi sosai ba sai muka wuce kan matsayin ashirin ashirin kenan matsayin mutum goma goma ne daga baya Allah ya nasakh ya mayar da daga mutum goma zuwa mutum biyu saboda Allah ya san akwai rauni ga masu imani kenan yanzu za mu tashi aya ta ɗari da tara wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa aqimu salata wa atu zaka
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وأقيموا الصلاة التي كتيد صلى wa atu zakata sannan kuma ku ba da zakka ko kuma ku bayar da zakka wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin dukkan abinda kun ka gabatar da kawunan ku min khairin na alkhairi tajiduhu inda Allah za ku same shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba zai lalace ba inna Allah bima ta'maluna basir hakika Allah subhanahu wa ta'ala mai gani ne game da abinda kuke aikatawa wannan malamai sun yi bayanin cewa alkur'ani yana zuwa da kalima ta aqimus salata ku da sallah domin Allah subhanahu wata'ala ba yana bukatar bane kawai a zo a yi sallah da yana son a yi sallah da sai ce sallu ku yi sallah amma a cikin alkur'ani babu inda Allah subhanahu wata'ala kire masu imani yake cewa su yi sallah kawai da an zo sai a ce mutane su tsaye da sallah shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce mai an kai tsaye da sallah an ka ce mai wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin masu imani kuma alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun domin ba ana son bane kawai mutane su yi sallah amma da sallah kawai ake so da sai a ce sallu me yasa Allah yake cewa tsaye da sallah saboda tsaye da sallah yana buƙatar abubuwa masu yawa na farko yana buƙatar a kiyaye ta cikin lokacinta bai yiwa a bar sallah azhur da la'asar sai rana ta faɗi a gama masu kasuwanci da masu harkokin duniya bai wa sallan magriba da isha'i sai an ga dama sai can tsakiyar dare zuka a zo a hada ko kuma mutum in yi sallar subahin masu kasuwanci eh sai kaga mutum mai shago ko dan taksi ya bar sallar azhar ya bar la'asar ya bar magriba ya bar isha'i so yan kabu kabu yan acaba sai ya zo duk ya kare hidimar duniya yanzu an tabbatar da an rika dahir an rika kuɗi to sai ya zo shi yar wallah in yayi alwalla nan bisa gado ne inda zai kwana sai shi azzuhur pap pap pap ya kare da ita minti biyu shi tashi shi da asar pap pap pap ya kare da ita ya hau magariba pap pap pap yayi isha'i yayi shafa'i da wuturi duka cikin minti biyar ya kare sallah kaga wannan ba sallah bace ba irin sallar da Allah subhanahu wataala ya umarni da ayi ta ba ina fata an fahimce ni to shi yasa Allah yake kira ga masu imani a tsayi da sallah a tsayi da sallah wannan tsayi da sallah shi yake sawar masu mulki Allah ya taimake su in su da saban mulkin su allazina in makkannahum fil ardi aqamus salata idan kana son Allah ya taimake ka kana da mulki daga cikin babban abubuwan da ake so a rinka ganin ka cikin sahun sallah a gane ka gaba sannan kuma in lokaci ya ka zo ka yi ba wai liman shi zai jira ka ba dan yana daga cikin irin lalatar da ake ma musulunci masallacin nan masu kuɗi da masallacin nan masu mulki za a zo zaka ga mai kuɗi shi yana da wurin shi wanda ba a tabawa akwai wani tafi wanda an ka aje sannan kuma shi liman bai tayar da sallah sai alaji ya hito kaga wannan ba sallah ce ta Allah ba ka cutar da al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin mi domin yaushe ake cewa liman da ya zo tayar da sallah za a yi amma in ya san alhaji bai zo ba ba zai ma zo ba sai shi ɗauki lokaci dama yana dubin hitowa alhaji yana dubin hitowa alhaji sai alhaji ya hito sannan ka gane shi ya hito kaga wannan ba sallah ce ta Allah ake yi ba ana yin sallah ce ta alhaji ko ana yin sallah ta wanda ya gina masallaci lokacin sallah da yayi a tayar da sallah a tsayar da ita kuma a je a nemi ilimin ta ba haka zaka zama kara zube ba kai an aihe ka dan Niger baka jawa ka nemi ka nemi ka nemi ilimi don mi Fatiha rukuni ce wajibi ne sanin sallah wajibi ne gashi nan hanyoyi na neman ilimi yanzu Allah ya hore mu su ka je wajen malamai malamai ba su cewa sankantimil aka biya farmuwa in ka zo za a koyar da kai ka tashi ka tai in ka ba da fi sabilillahi a karba in baka ba su abu kuma ka tahi haka ne karatun sannan kuma ga hanyoyi Allah ya hore muna a yanzu muna da tele muna da internet kai cikin salula ma kana iya sawa abubuwa da dama na addini dan ka koyi addini amma wannan ba zai isa ba dole sai ka je wajen malamai sun tabbatar maka da abin da yayi kyau to kaga ana yi a sallah sai ta zamanto wasa mutane suka ɗauki sallah ita ce kai ta dukawa ana buƙatar khushu'i ka zamanto lokacin da kace Allahu akbar zuciyarka ta koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-musalli yunaji rabbahu wanda yake yin sallah yana ganawa da ubangijin shi gabanka kaji suna tahiya suna durkusawa ga ubangijin su shi ana yin haka nan wani da ya ce Allahu akbar in dai ba shine yake ba da sallah ba to ya mance ma da cikin sallah yake zuciya ta tahi shago ne ba ai kaza ba harkokin shi kaza ba su ba masu gina ba su kare ba kaza kaza ana duka ana tasowa shi na tunanin yara ba kai musu shinkafa ba kaza kaza sai an zo an ce assalamu alaikum warahmatullahi sai tuna cikin sallah yake sai ka ji cikin zuciya ce kai yanzu sallah ku har ta kare wai shi mamaki yake yi sallah har ta kare saboda tun lokacin da ya kabbara ya rabu da liman da shi da liman abu guda suke yi in liman ya ce Allahu akbar ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kaga ba irin sace ake bukata ba ana bukatar khushu'i karatu na sallah a yi shi cikakke a dauko aya a karanta ko ya Qur'ani yake karantawa amma wani limami kana tare da shi kana sahun harko wallahi baka jabin da shi karantawa to sannan sallah a mashi ta kamar sport limami in ya kare sallar isha'i in za a sallar tarawihi sai ya cire babbar riga saboda za a aiki a saboda wai ya san babbar riga za ta hana mashi yadda yake sosai da ya kare sallar isha'i sai ya cire babbar riga kamar wanda zai kokowa fa fa fa fa ai sallah a kare dole sai mun gyara karatun sallah manya manyan masallacin ne masu kuɗin da suke ɗauko alarmomi daga ƙasashe daban-daban mahaddata alqur'ani ga su sun haddace alqur'ani amma babu karatu sai ka ji ana ta ai sallah ce an sabke alqur'ani ba wannan ake bukata ba alqur'ani Allah ya sabkar da shi da tajwidi Allah ya sabkar da shi da tartili ana son ana sallah ana jan abin da liman yake karantawa amma ka dauko wani alaramma da kauye ko ka dauko alaramma da wani gari ko da wata kasa bai iya karatun alkur'ani da kyau ba da ka dauko shi ya bada sallah bai iya karatu ba ka tsayar da shi a cikin garin ka nemi malaman da sun kai itqanin alkur'ani da tajwidi ya ce can ya koyi tajwidi ya zo yana karanta alkur'ani a qur'ani ne ake karantawa amma kawai a zo a za a laya mutane shi kira ana za to mine ne wannan wannan shine alkur'ani ba ka samun natsuwa dole in ana sallah ana karanta alkur'ani kana jin nutsuwa tana sabka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma Bilal arihna biha ya Bilal ka sa mu farin ciki da nutsuwa da sallah lokacin da ake sallah nutsuwa ake samu amma wani da ka bi shi sallah jiran da kake shi kare pap pap karatun alkur'anin ba dadi ba tajwidi babu ka'ida don haka musulmi ya kamata mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah cewa mu tsaye da sallah kinan mu ba ta haƙƙinta shine iqama in an ce an tsayar da abu ma'ana kamar abu ne wanda ya tashi tsaye an yi shi miƙaƙƙen shi da dokokin shi da ka'idodin shi haka Allah ce mu yi sallah amma a mai da sallah wasa wannan ba zai taɓa yiwa ba kuma yau in ka yi sallah azhar minti goma to ka ɗauko rigima tsakaninka da kai da mutane ko ba haka nan bane akwai da yawan mutane wanda ba su yi sallah a wannan masallaci masallacin Imam Malik in ka tambaye su dan me su ce maka saboda sallah ake yi mai tsawo sallah az-zuhr minti 10 ta zama to matsala ko ba haka bane amma zai iya yin tsaye a ce yau ga dan siyasa zai biyo shugaban partin su ya yi tsaye bakin titi tun nazar hasazzar dan siyasa ya biyo daga bai hannu ya wuce bai san da shi ba ko ba haka nan bane to mutumin da ya tsaye cikin rana ya jire dan siyasa awa uku awa hudu mutumin nan bai san shi ba fa kuma da ya biyo ya daga hannu ko kilan bai daga hannu ba sai kai yi kuwa ka ji daɗi amma an yi sallah minti biyar ko minti goma ka ce liman ya ji ba da haƙƙin Allah da haƙƙin dan siyasa wanda ne a tare a dan siyasa yana da haƙƙi ne ma akan ka ya kamata mutane mu ji tsoron Allah wa aqimus salata wa atu zakata Allah ce a bada zakka ba mallaman Nijar ne suka ce a bada zakka ba ko mallaman Najeriya ko mallaman Saudiya a'a Allah ne ya ce a bada zakka don haka ya ku masu dukiya ai an ka ce ku bada zakka ko ku ciyar da dukiya ku fi sabilillah kada ku rinka gaba da waɗanda sun kai muku wa'azi wannan aya tana nan kahin zuwan malamai Allah subhanahu wa ta'ala ya bada umarni ya ce ayi shikenan Allah ya ce a bada zakka kuma a fitar da ita lokacinta a bayar da ita ga waɗanda Allah subhanahu ta'ala ce a ba ka a mai da zakka siyasa ka a mai da zakka wayo in wanga ya ɗauka mai kuɗi sai shi ba matan wanga wanga mai kuɗi in ya ɗiba sai shi ɗora shi ba matan wanga wanga in ya ɗauka sai shi ba yaron wanga wanga in ya ɗauka sai shi ba yaron wanga in an ka tashi sai a ba makiɗi jikka ɗari biyar miliyan guda a kai shi makka amma malamin karshe sai aika mai jikka biyar wai bai waye ma duniya ba waɗanda a tsaye suna hidima addini su da ya kamata a ga an yi ƙoƙari rayuwarsu ta kyautata a ba su ake tunani ba sai dai mutum ya ɗauki zakka ya aika makaruwa ya ɗauki zakka ya ba mawaƙi ya ɗauki zakka ya ba militankin su duk wanda ya hidda zakka ya ba militankin shi to wannan zakka Allah bai karɓar ta domin akwai mutanen da suke hidda zakka don su ba militankin su sai a ɗauki list wani dan fartin muna kaza wani dan fartin muna kaza wani militancin muna mu shika kada ma ƙuri'a to wallahi in ya kada ma ƙuri'a anan duniya ka samu nasara wallahi in bai kada ma ƙuri'a ba khasirtar duniya wal akhirah wannan ba zakka bace in za ka ba da zakka ka ba su don Allah Allah ya faɗi waɗanda za a ba zakka a cikin suratul tauba innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibn sabil waɗanda su ne Allah ya ce a ba to don hakan ga Allah bai ce a ba militan na siyasa ba Allah bai ce ka ba wani ba don kana so ne ka hana ma wani don baka so ne Allah ya kwaɗi waɗanda za a ba don haka ya kamata mu ji tsoron Allah jama'a kuma mu fitar da ita mu bayar da ita ga waɗanda Allah ce a ba ka iske mutum talaka bai da komai ko abincin gidan shi bai samu ba amma ka iske saboda talauci ne sai a bashi jakka guda dan Allah mutumin da bai da abinci gida ne jakka za ta mishi abinci marmakon ka dauki kuɗi ko abincin shekara guda ka sai ma mutum a'a ka dauki jakka ka bashi amma mawaki wanda ake zuba ma kuɗi jakka biyar biyar goma goma shi buhu kuma shi ake aika ma miliyan biyu ko miliyan uku wannan ita ce zakka ta Allah Allah ya kyauta Allah ce to wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin duk abinda kun ka gabatar li anfusikum ga kawunanku dan saboda duk abinda ka aikata gare ka ne lada take komowa Allah subhanahu wata'ala in ka yi aiki ba shi ne abin yake komawa ba in ka ɗauki kuɗi ka ba da zakka ba Allah subhanahu wata'ala ne zai cin wannan dukiyar ba in ka yanka wani abu ka ba su wa fi sabilillah ba zai zo ga Allah subhanahu wata'ala ba Allah bai cin nama lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum duk abin da kai na alkhairi ka kasa tsammanin Allah kai ma shi zai baka lada ne kuma dan uwanka ne ka taimaka ma dan adam li anfusikum ga kawunan ku ne don kai zaka samu sakamako min khairin kowane iri ne na alkhairi domin nan min ta zama to litakid sannan kuma ya zama to ash-shart wal jawab wa ma tuqaddimu li anfusikum sai Allah ce min khair khairin kowane irin abu ne na alkhairi wannan yana daga cikin abin da ya kawo sabani tsakankanin malamai akwai wata aya a cikin suratul ali imran Allah subhanahu wataala yana cewa lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wama tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim lan tanalu albirra ba za ku samu albirra ba malamai sun yi sabani albir wasu ce aljanna wasu su ce lada hatta tunfiqu mimma tuhibbun har sai kun ciyar da abin da kuke kauna sai wadansu malamai suka ce to duk abin da kai yi sadaka da shi in baka so dai to Allah ba zai karba ba don Allah ce hatta tunfiqu mimma tuhibbun ka san wani bai tashi kyauta da shadda ko complete sai ya ga ya lalace in ya ga ta kece nan ta kece nan ta kece nan sauran nan sai ce to adiba mai ba zai ga ce akwai wani talaka na sai shi dauka sai shi bashi mutumin nan in ya sa complaint nan sati guda na ya lalace ko ba karan bane shadda ta tsufa ta hehi abinci mutum ya ci ya ci ya bar kasa sai ya ji ba ga babu komai sannan ya ce ma almajirai bismillah ya san duk ya ɗebe albarka ko ko ya ci abinci ya ji bai da daɗi sannan ya ba wadansu ya san shi bai iya ci dai to shin wannan za a samu lada ce kuma za a samu lada ba Allah ce wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim duk abin da kun ka ciyar to Allah masani ne da shi sai wasu sun ka ce to kenan duk abin da ka ciyar ta yi ka samu lada tunda Allah ce wa ma tunfiqu min shay'in ko da kana son shi ko ba kaso inda kai yi shi wanda ya amfani shi zaka samu lada waɗansu malamai suka ce ba su yadda ba don Allah ya ce hatta tunfiqu mimma tuhibbun ai duk abin da zaku ciyar Allah ya sani in wanda ya cancanta ne a baka lada in wanda bai cancanta bane a baka lada amma wannan aya ta fito karar ta ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin ko menene da alkhairi kenan ko da baka da bukatuwa zuwa ga abu kai yi kyauta da shi to in dai shi mutumin ya amfanu da shi kai zaka samu lada da an kalli amfanin da yayi da shi ba an kalli an kalli wato son da kake mishi ba sai dai daidai yadda mutum yake amfani da abin da ka bashi daidai yadda kake samun lada domin mutumin da ya kyauta da sabon complain da mutumin da ya kyauta da komple wanda yake tsakatsakiya an taba amfani da shi da wanda ya yi kyauta da tsohon komple ko a tsari na 'yan adam ba tsari na Allah ba wani na ya cancanta ya samu lada a ka gani kenan sadaka tana samun lada ne ta hanyar kuskoki masu yawa kaga sabo matsakaici tsoho sannan kuma duk da haka nan sai an kalli wa an ka ba da wanda ya ba mawadaci da wanda ya ba mabukaci wani na kamata shi samun lada sai an kalli ta wannan kuma ina fata an fahimce ni domin ba ya tsaya bane daga tsoho ko sabo a'a wane ne an ka ba sannan kuma sai an dibi wani lokaci ne an ka bayar lokacin bukata ko ba lokacin bukata ba kun san mutum na iya kyauta da jikka ɗari in shi yayi niyya amma akwai lokacin da zaka zo mai kana son dala biyar ce ba zai iya bayar ba saboda kyauta lokacin da an ka zo neman ka basuwa ta yi wahala irin lokacin da ka so ka bayar in kai ka so basuwa babu wani problem domin lokacin nan ka shirya ina fata an fahimce ni shi yasa mai kuɗi in zai maka kyauta lokacin da ya shirya sai shi ma kyauta mai yawa amma da ka zo neman dala ɗari ƙarshen tarin nan ta yi zahi sai ka ja shi maka babu ko ƙarshen ta gaya ma magana wadda ba ta da kyawu shi yasa Allah ce alladhina yunfiquna fis sarra'i wad darra wanda ya saba kyauta ko shi na cikin hali na yalwa ko shi na cikin halin tsanani sai yayi kyauta idan ka taho kana neman dala ɗari gidanka ba a yi abinci ba to shi ya yi ƙarfin dala ɗari amma yau bai da ita sai ya ce je a baka ni zambiya kaga yayi kyauta a lokacin da cikin lokacin tsanani saboda mi saboda kai tayo kai sati baka samu dala 100 ba ko jika amma shi ya san insha Allah ta'ala na dan lokaci kadan kudin za su zo fi sarra'i wad darra dan haka duk abin da ka gabatar na alkhairi zaka same shi wajen Allah to kuma aiki na alkhairi ba ya tsaya bane ga dukiya a'a ko da karanta suwa ce alkhairi ce yi ma mutum nasiha alkhairi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce imatatul adha anit tariq ka zo ka iske wani abun da yake cutar da mutane ka cirar da shi shi ma yana daga cikin imani kuma yana daga cikin aikin da'a kaga kaya ta zo ta tsaya sai ka jayi ta kaga kwalba ka zo ka jayi ta kaga wani abu wanda zai cutar da 'yan adam ko wani babban dutse wanda mutane ba su gani ka jayi ko wani rami wanda yake cutar da mutane ka yi kokari kaga an kawo ƙasa an daddale shi an gyara shi duk wannan yana daga cikin aiki na imani kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce tabassumuka fi wajhi fi wajhi akhika sadaqa kayi ma dan uwanka murmushi dai to sai ka samu lada ka haɗu da ɗan uwanka musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah ka yi murmushi sadaka ne wani da ka tsinkai shi ya kai ka balle ma in ya san kana da bukata sai shi haka saboda ma ka ja ce ban so ana ganin dama ta ma balle a tambaye Allah ya kyauta to wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah za ku same shi a wajen Allah Allah subhanahu wataala yana da cikakken ilimi kuma Allah yana da cikakken wadatuwa wanda zai biyan ka ba matsiyaci bane yana da abin da za a biya za a lullunka maka duk abin da ka kira Allah zai lullunka maka man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabil في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم Allah zai lullunka maka kuma duk abin da ka ciyar wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim domin abin da ke sawa ka ji tsoron ciyarwa bide ne in ba ya kasance in ka ciyar bai da labari sai ka ce to bangi ko ba haka nan bane ko kuma in ka ciyar ya zaman to babu abin biyan ka to duka waɗanda sun koru ga Allah yana da ilimi don babu abin da zai faruwa sai cikin sanin sa sannan kuma yana da abin da zai biya walillahi khaza'inus samawati wal ard wal inna allaha bima ta'maluna basir Allah yana ganin abin da kuke aikatawa don haka zai sakan ka muku ga dukkan abin da kun ka aikata sai Allah ce ni
wa qalu lan yadkhula al jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله سبحانه وتعالى وقالوا سنتي لن يدخل الجنة باب وند زي شقاء الجنة إلا من كان هودا أو نصارى sai wanda ya kasance ba yahude ko ko ba nasari tilka amaniyuhum Allah ce wannan ƙaryace ƙaryacen su ne da gurace gurace wanda sun kasa cikin zuciyarsu na ƙarya Allah ce qul hatu burhanakum ka ce da su ko kuma ka ce musu ka kawo hujjojinku ku kawo hujja akan wannan magana in kuntum sadiqin har in kun kasance masu gaskiya wannan aya da yawa daga cikin malaman tafsiri in suka zo suna wato zuwa da bayani wanda yake a kumshe kuma wani lokaci sai su karkata ta ba inda ake nufi ba domin da Allah ce wa qalu lan yadkhul aljannata sun ce babu mai shiga aljanna illa man kana hudan aw nasara sai wanda yake ba yahudi ko ba nasari a'a su yahudawa sun ce babu mai shiga aljanna in ba ba yahudi ba su kuma nasaru sun ce babu wanda zai shiga aljanna in ba ba nasari ba shine ma'anar aya ba wai yahudawa da nasaru sun taru bane sun ce babu mai shiga aljanna sai bai hude ko ba nasari da yawan mutane haka suke sa tsammani sai su aza da yahudawa da nasaru sun yi ittifaki sun ce babu wanda zai shiga aljanna sai bai hude ko ba nasari ba haka ayat take nufi ba a'a ayat tana nufin cewa sun haɗi wannan magana a daban-daban kun san alkur'ani wani lokaci in yayi niyya sai shi haɗa magana ta mutane goma ko ɗari tun da magana ma'anarta ta zo guda sai ce sun ce kaza alhali ko daban-daban sun kace ko ba haka nan bane Allah subhanahu wata'ala a cikin suratu Ibrahim yake cewa wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina kaga wa qala alladhina kafaru waɗanda suka kafirta sun ce li rusulihim manzannin su lanukhrijannakum min ardina za mu fitar da ku daga cikin kasar mu aw lata'udunna fi millatina ko kuma ku dawo a cikin hanyar mu ko a cikin addinin mu alhali ko annabawa lokaci lokaci suka yi ko ba haka nan bane amma kafirai sun faɗi wannan daban-daban daban-daban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yi mai an yi niyyar mai wannan ko ba kan ba wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk annabi shu'aibu an gaya mai qala al mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya shu'aibu walladhina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina lutu shi ma an gaya mai wannan la in lam tantahi ya lutu la takunanna min al mukhrajin kaga daban-daban ne amma sai Allah ce wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina to anan da sun ka ce lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara kowanne daga cikin su ya faɗi wannan magana yana buƙatar mutum duk lokacin da ke tafsiri alqur'ani ya rinka kwantar da hankalin shi dalilan da suke nuna cewa sun haɗi wannan magana suna da yawa misali ayar da za ta zo bayan wannan za ta bayyana mana wannan karara Allah subhanahu wataala zai wato ayar da za ta zo za ta ce wa qalatil yahudu laysatin nasara ala shay'in وقالت النصارى laysatil yahudu ala shay kaga wa qalatil yahud yahudawa suka ce laysatil nasara ala shay nasaru ba akan komai suke na addini ba bata ce suke bisa gare ta a wa qalatil nasara su kuma nasaru sun ce laysatil yahudu ala shay ba akan komai suke ba to idan wannan ya ce ba akan gaskiya ke ba za a yi shiga aljanna ina fata kuna fahimta ta da kyau kamar kowace irin magana za a faɗi tana buƙatar dalili wannan aya wadda za ta zo za ta nuna cewa cikin su babu wanda wani daga cikin su na akan addinin gaskiya kenan fassara wadda ya kamata mu yi anan shine wa qalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan yahudawa sun ce babu mai shiga aljanna in ba ba yahude ba au nasara su ko nasaru sun ce babu mai shiga aljanna in ba ba nasari ba wannan ita ce fassara ta gaskiya ina fata an fahimce ni to su yahudawa addinin su na unsuriya ne sannan jinsin su na unsuriya ne su yahuda suna kallon jinsin su na farko sharadin ka shiga addinin su sai kana ba yahudi sannan ka samu shiga aljanna su kuma nasaru addinin su ne na ƙarya sun ka dauka sun kace babu mai shiga aljanna sai ba nasari sai Allah ce tilka amaniyuhum wannan ƙarya ce suke nan gai Allah ce qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ka ce ku kawo dalilin ku in kuna da gaskiya da wannan in mutun ya kwadi magana ake cewa shi kawo mi shi kawo dalili wannan hujja ce in mutun ya kwadi magana sai a ce kawo dalili ba wai fadin magana ne adda wuya ba ina fatan kuna fahimta ta kawo wa dalili bisa magana shine adda wuya yanzu in ka zo majalisa ta yan siyasa ko ta mutane dai waɗanda suke jahilai kowa abin da ga mana shi ka faɗi wanga shi dauko ga magana shi buga wanga shi dauko ga ƙarya shi buga wanga shi faɗi wanga magana yace Allah ya ce kaza wanga yace annabi ya ce kaza wanga yace kaza kowa haka na shi ka faɗi amma ya ka ce ina dalili sai ka ji an ce ya bata wa mutane magana ka ji mutane abinda ba su so in ka faɗi magana ba faɗin ta bane adda wuya dalili ake bukata kowane irin mutum a duniya baki ne bai da burki duk abin da yake so yana iya faɗi duk abin da ka gana ma zaka iya faɗa amma in ka faɗi an ka ce maka ka kawo dalili nan ne magana take wannan shine babban abin da yake bambanta malami da mutumin da ya san abin da yake yi da wanda ba su ba mutumin da ya san abin da yake yi bai faɗi magana sai yana da dalili me yasa kace kaza ya ce ga dalili ya malami in yana jin tsoron Allah bai faɗin wata magana sai akwai dalili akan ta me yasa kace kaza ya ce Allah ya ce ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma haka an kace me yasa ka faɗi magana ce haka kawai ne faɗi to wani na bai faɗin haka ka amin wanda bai faɗin duk abin da yake so sai Allah ce bala malamai suka ce wannan bala ai bi ma'ana bal shine kenan ba haka abin yake ba Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin sai ce a'a wannan bala tana nuhi ibtalu ma sabaq ta kore magana ce ta gabata ba a cewa bala bal ba an kore wannan magana ba ce za a tashi zuwa wata magana a'a za a kore abin da sun ka zo da shi ne domin an ka ce bal za a yi idrabul intiqali kamar an yi jifa da wannan magana an shiga wata magana alhali kuma cikin magana guda ake da an ka ce bala ana nuhin a'a ba yadda al'amarin sun ka faɗa yake ba za an kore magana to ga yadda magana take sai Allah ce man aslama wajhahu lillah duk wanda ya miƙa wuyan shi ga Allah subhanahu wata'ala yayi ikhlasi ga Allah subhanahu wata'ala ya zamanto yayi imani da Allah imani na gaskiya wa huwa muhsinun kuma ya kyautatar da aiki malamai nan sun ka ce man aslama wajhahu lillah ana nuhin al-ikhlas shine ya zamanto dukkan abin da zaka yi zaka yi shi ne don Allah wa huwa muhsin kuma kayi shi ala sunnatin nabawiyya kayi shi akan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin kowane aiki yana buƙatar sharuɗa na karɓa ne ba yawan aiki Allah subhanahu wataala yake son ayi ba Allah yana son ayi aiki mai kyau tabarakallazi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا Allah ya halicce ku ne don ya ga wani na kyakkyawa aiki ba aiki mai yawa ba shi ko aiki kayan a sa mai suna yana kyakkyawa to sai an yi shi don Allah duk aikin da ba a yi don Allah ba ya zan aikin banza idan mutum musulmi na yana da sharaɗi guda biyu kafin a karɓi aiki ne idan mutum ba musulmi ba ne aikin shi na buƙatar sharuɗa guda uku ina fata an fahimce ni idan mutum kafiri ne to aikin shi na buƙatar sharaɗi guda uku na farko al-islam dole sai ya shiga cikin musulunci idan mutum ba musulmi bane duk duniyar ga in ya cika ta da taimako da aiki na alkhairi bai samu lada ko guda domin sharadi ne Allah ya karbi aikin ka kana musulmi wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin to yanzu an shigo ya zan musulmi kakkai mamakin duk abin da kafirai suke aikatawa yanzu na wannan zamani kuna gani ne yanzu kasashen mu proje proje na turawa yayi yawa su gina rijiya su yi wannan su yi wannan su yi wannan to daga cikin su akwai agradin shatta akwai waɗanda suke yi saboda su zaka su nemi asirin kasashen mu su zaka su karanci irin abin da muke so ina fata an fahimce ni su so su sace tekirekin kasan mu su kai can saboda yadda za a yi a mayar da mu kiristoci akwai wasu kuma sun ba da duke su ne kawai suna ganin cewa insaniya humanity ya kamata dan adam ya taimaka ma dan adam mun fahimci wannan to har su waɗanda sun ka taimaka a ganin ya kamata dan adam ya taimaka ma dan adam wannan bai da wani amfani ran tashin alkiyama wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura to kana matsayinka na musulmi to in za ka yi aiki kayan Allah ya karbe shi akwai sharuɗa guda biyu na farko ka yi shi don Allah duk aikin da mutum zai yi in ba don Allah bane wallahi ya halaka wannan yana daga cikin abin da mun karasa kyauta babu ta don Allah wa'azi babu na don Allah al'amurra babu na don Allah shi yasa mutane da wuya su yi abu don Allah Allah subhanahu wa ta'ala sun shi biya su shi ko wannan matsala gare shi don cikin zuciya yake ina fata an fahimce ni da yawan mutane suna yi don a san su ko don a biya su ko don su shahara ko don a ce sun iya cikin mutane su ji daɗi ina fata an fahimci to duk wanda ya aiki don saboda wani abu na duniya wanda ba don Allah ba to wannan abin Allah subhanahu wataala ba zai karbi shi ba shi yasa in anka ce aiki akwai ikhlasi cikin shi sai an tsirautar da shi daga dukkan wani abu wanda yake da alaka da duniya in za ka faɗin gaskiya faɗi don Allah don ka ka faɗi gaskiya don a ce ba ka jin tsoron kowa ba haka ake nufi ba ka dai faɗi don Allah in za ka karantar da mutane ka karantar da su don Allah kayi kana son a ce mutane sun gane addini in za ka bada fatawa ka bada ta don Allah in za ka ciyar da dukiyarka don Allah ka ciyar da ita don Allah in za ka yi ma iyayenka biyayya ka yi musu don Allah in za ka kyautata ma iyalinka ka kyautata musu don Allah shi ne abin da ake bukata amma in ba a yi don Allah ba to an yi aikin banza hadisi ya tabbata a cikin sahihi muslim mutane guda uku waɗanda za su fara shiga wutar jahannama su ne waɗanda daga cikin su akwai waɗanda Allah wanda Allah ya ba wato dukiya Allah zai kire shi ce ya alhaj na baka dukiya na karrama ka na baka abin da adda wuya ga mutane ita ce dukiya wadda ake kwaɗi a tashi a kanta wadda aka biɗa dare da rana wadda mutane suka hidda imani wajen biɗarta to da ni baka dukiyar nan mi kai ce ya Allah da ka bani dukiya na ciyar da ita na yi kaza na yi kaza na yi kaza na yi kaza na gina masallaci na gina makaranta na yi kaza na yi kaza Allah ba ce don ka ini wannan Allah ce ƙarya kake yi na wannan ciyarwa da kai yi kayi don a ce mai yawan kyauta alaji mai yawan kyauta to mutane kuma so daga sun haɗi can duniya Allah ce ba ni bukatar wannan aiki aiwatar jahannama da shi sai a zago mutum na biyu alfaga malam shi akramaka Allah na baka ilmi na baka qur'ani na baka iya karanta alqur'ani fassara tai kaza da kaza da ilimi da kaza da kaza ilimin ga da adda wahala wahala samu wani shekara goma ya kasa samun karatu alkur'ani ya dangane ya kasuwa kun san da yawan mutane suna cewa bidan kuɗi ya yi karatu wuya amma alhali mai yawancin su da makaranta sun kai gudu to tun da bidan kuɗi ya yi wato karatu wahala kai da makaranta kai gudu me yasa baka tsaya makaranta ba tun da in ga mai wahala ga wanda adda sauki wani ya kamata a yi mai sauki ko to dan mi kashe shekara goma kana bidan kuɗi amma makaranta ka kasa hankuri to malam kaka karatun nan da an ka baka waɗansu sun riga ka amma na baka ilimi sai ce Allah na yi wa'azi na shiga wuri kaza na je wuri kaza na je wuri kaza na yi wa'azi na ba da fatawa na hito na hudu gaskiya free falo ba ni tsoron kowa sai Allah subhanahu ta'ala ce karya kake yi ka haɗi don a ce Allah ya baka ilimi wani akwai ilimi gare shi to kuma mutane sun riga sun haɗi don haka an biya ka wutar jahannama sai a zago mutum na uku wanda Allah ya ba ƙarfi shi kuma ce na baka karhin jiki mutane suna da rauni kai kuma na baka karhi wanda in an ka zo wajen yaki ana shakka ai karo da kai zarumi kake wannan karhin da baka mika da shi yace Allah na zo nayi jihadi na kashe kahirrai na kashe kahirrai har na gaji nayi duk abin da ake yi mukaddar ta yanzu a wannan lokaci da ba jihadi akwai banan kasar Niger dan agaji ce Allah nayi tsaye ruwa in ana yin su tsaye nake ina kare kayan mutane ni ga kare mallamai ni ga tare da mu aka aza kaya tare da mu aka samke su misali shakariya kake yi kayi don a ce kana da ƙarfi kuma mutane sun rufe sun faɗa wutar jahannama don haka duk aikin da ba a gina kan ikhlasi ba sai zuwa wutar jahannama kuma duk wanda yake aiki babu ikhlasi to yana kama ni da munafiqai don su ke aiki na Allah amma ba don Allah ba innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila yura'una nasu Allah ce sallar da suka yi don ɗaya a ce su musulmi na ka san akwai wani akwai mutanen mu da yawa yan bariki a cikin ƙasar ka tamu ba suna yin sallah ne don Allah ba don ɗaya suna tsoron kar su bar maƙiyan su abin hudi bai son a ce uban su ya mutu bai sallah ko ko yana son ka a kawo shi cikin sarkai da France a ce bai sallah ku yi can da shi sai shi rinka yin sallah ta da asar ko ta azhur nan dai a rinka gani sai a dauke shi a mai sallah wannan baka umarninka da komai kai don Allah ina fata an fahimce ni to munafikai ba su yin aiki don Allah suna yin aiki na Allah amma ba don Allah ba wallazina yunfiquna amwalahum ri'a'an nas wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir suna ce da duke su ba don Allah ba kaga in kai musulmi na kana yin aiki ba don Allah ba to ka dauki wata siffa ta munafikai ka azanka wa huwa muhsinun kuma ya zamanto ya kyautata aiki aiki bai zama tuwa kyautar ce sai an yi shi irin yadda Allah ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in za ka yi ka duba ka gani ina aya wadda tace kai ina hadisi kakka wuce kakka ƙara in Allah ce ayi 100 kai 100 in Allah ce ayi 70 kai 70 in Allah ya ce ya bar abu ayi tayi iya kokarin ka kai bakin iyaka kokarin ka kakka ce ma wani hitsaya nan wani hitsaya nan ga kun san yana daga cikin abin da muka samu matsala nan sune ahlul bid'a mutum sai zo ya kirkiro wani abu ya kawo ra'ayi ne sa cikin addini sai mutum ya ce maka in kana son kai arziki ka karanta wala hauli dubu talatin da uku da ɗari uku da talatin da uku to shi mutumin da bai yi karatu ba kullun raƙamu yana ɗauka hankali ne in an bashi adadi abin yana da muhimmanci gare shi yanzu in ka karanta mu mutum aya kace Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseera Allah ya ce ya kuma su imani ku ambaci Allah ambato mai yawa to ai Allah bai ce ga iyaka ce ba ko sai wanda mun ka samu cikin hadisi an ce ayi kaza sai ayi to kai Allah bai ci zikiran kasira duk duniya kasiran dai mai yawa na kun babu wanda sai aka mai yawa sai Allah to sai mutum yazo ya ce maka a'a yanzu zan baka wani wurdi wanda zaka yi wala hauli dubu dari la ilaha illallah dubu dari subhanallahi dubu dari in ka tambaye shi ina aya babu ina hadisi babu kaga ya cudan yadda ƙarya da gaskiya don kaka gani in ka ce mai to ai kai babu hujja adadi sai ce a to shi subhanallahi babu cikin qur'ani la ilaha illallah babu cikin qur'ani a'a ba babu su ba ina na anka ce dubun ɗarin shi la ilaha illallah da ni da kai domin yarda cewa cikin qur'ani ko ba haka ba to amma dubu ɗari ina na kai kuka samu shi to shi yasa musulmi suke cikin matsala a wannan lokaci da yawan abubuwan da mutane suka kirkira babu cikin addini suka kawo wallahi in ka yi su kai aikin banza kuma wannan shine yake kawo fitina tsakanin musulmi domin ga yadda Allah ya ce ko ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani sai shi kawo ra'ayi ne ya ce a'a ni sai nayi kaza ni sai nayi kaza in ka ce bai yi ce maka sai nayi to in kin kai sai kayi ai Allah na gabe lada bari mutum sun kiyama sai ka gani in kana samun lada Allah ce to falahu ajruhu inda rabbih wanda duk yayi gina aikin shi akan waɗannan abubuwa guda biyu ya gina shi akan ikhlasi ya gina shi akan mutaba'a akan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam falahu ajruhu inda rabbih yana da lada a wajen ubangijin shi kaga ashe duk wanda bai gina aiki akan waɗannan ba bai da lada wajen ubangiji ne shi ne mafhumul aya wala khawfun alaihim sannan babu tsoro akan su wala hum yahzanun sannan babu bakin ciki ba za su yi bakin ciki ba kalima ta man malaman usulul fiqh da malaman lugha suka ce in ka ji an ce man to a wato in kana koyon larabci sai a ce maka mufrad ce amma man duk mutanen duniya suna shiga cikin ta ismul mawsul yashmalul jami' yana hada kowa da kowa dalili kuma gashi man aslama wajhahu kaga ana magana guda ko wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbi sai ce wala khawfun alaihim kaga bai ce wala khawfun alaihi ba wala hum yahzanun wannan shi yake nuna cewa ismul mawsul ta shahi duk mutanen duniya za su shiga ciki dalili na biyu kuma nan Allah subhanahu wataala yana son ya nuna addinin musulunci ba addini bane na unsuriya su waɗancan sun ce lan yi da kulal jannata illa man kana hudan aw nasara ko sai Allah ce man aslama wajhahu kaga nan bai faɗi dan wani gari ba bai ce dan gari kaza ba ko dan gari kaza bai ce dan nationality kaza ba ko dan nationality kaza bai ce dan kabila kaza ba ko dan kabila kaza ka saurara man aslama aiki Allah yake kallo kenan abinda abban bambanta yahudanci da nasaranci wato shi addinin musulunci shine addinin waɗanda sun kai aiki addinin waɗanda sun kai ƙoƙari addinin waɗanda sun kai imani a cikin addinin musulunci babu ƙabilanci babu son kai babu son gari duk wanda ya iya shi na ya iya sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka taso tun daga garuwa duk inda suka zo suna koya mutane addini amma da zara an koma addini za a cewa sai wani sai wani sai wani to ba addinin musulunci ake yi ba domin mi domin asalin halittar mu daga annabi adam ne sannan kuma musulunci Allah ya ce daidai muke sai wanda ya wani imani inna akramakum indallahi atqakum ko ba haka ba abu lahab dan uwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne amma yana daga cikin mutanen jahannama ga bilalul habashi baki ne bawa ne kuma shine muazzin rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin waɗanda suke manya-manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma bakin mutum ne kuma bawa ne ga abu lahabin kuma cikin jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mata annabi lut ya wutar jahannama ce kuma mata annabi Allah ce mata annabi nuh eh ya wutar jahannama ce kuma mata annabin Allah ce shekara ta 950 yana wa'azi kuma mata ta bata yi imani ba wala qad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanatin illa 50 ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun mata fir'auna ya aljanna ce ko ba haka ba cikin suratul tahrim haka Allah subhanahu wa ta'ala tabbatar ha وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين دا النبي نوح إلهي وتجهنم بابا النبي إبراهيم إلهي وتجهنم da haka dangantaka ba ruwan Allah da ita Allah ya ɗauki uba ya kai aljanna ya ɗauki ɗa ya kai wuta annabi Nuhu da ɗanai Allah ya ɗauki ɗa ya kai aljanna ya ɗauki uba ya kai wuta annabi Ibrahim da uba ne Allah ya ɗauki mata ya kai aljanna ya ɗauki miji ya kai wuta Fir'auna da matar shi Allah ya ɗauki miji ya kai aljanna ya ɗauki mata ya kai wuta annabi Lutu da annabi Nuhu to wace dangantaka ta yi saura da haka addinin musulunci musulmi mu jaye son rai duk wanda yake ya iya wanda adda ilmi wanda Allah yabba wanda ya cancanta wanda shi ne cancanta a tashi gaba kawai a huta amma a dawo a ce ba dan garin gaba ne ko ba namu bane ko ba kaza bane ko ba kaza bane to wallahi ba yadda za a yi musulunci ya ci gaba sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ansar su sun ka taimaki muhajirin kuma ba su yi musu gaba ba da Abubakar ya samu shugabanci sun ga dangana alhali ko su mutanen Makka su suka taso suka zo suka zamana to inda su yan sun ce a Abubakar ba dan Madina na ba bai dace shugabanci ba tunda daga baya yanzu ina ruwan Allah da wannan wannan shi ya kawo mana fitina ta shi'a a cikin musulunci saboda suna ganin Aliyu yana da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa suka ce sauran sahabban nan bai dace a ce sun yi shugabanci ba ga Ali ibn Abi Talib alhali a cikin musulunci ba aiki da dangantaka ka zuwa ga wani suka zo suka kafirtar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya suka ce sai mutum uku da da imani duk wannan fitina ta mice fitina ta dangantaka ta cewa sai dan wane ko sai wane sai kaza sai kaza duk shine ke lalata musulunci الله يكرمه شاء الله وقالت اليهود
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وقالت اليهود التي يهودا وسكتي laisatin nasara ala shay'in nasaru ba akan komi suke ba wa qalatin nasara nasaru suka ce laisatil yahudu ala shay su kuma yahuda ba akan komi suke ba kaga ashe Allah ya bude muna musan cewa su da kansu ba tare suke ba tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta amma duk lokacin da za a hallaka musulmi to sai su ga mai kai yanzu da isra'ila da amerika isra'ila suna bin addinin yahudanci amerikawa suna bin addinin kiristanci na protestant mahiyawancin su sai a haɗa kai sai a hallaka musulmi saboda yan tseren suna a hallaka musulmi su kuma musulmi sai su komo saura su koma bayan waɗannan saura su koma bayan waɗannan ana ta hallaka su musulmi ya zo ya goyi bayan turawa kuma a kashe ɗan uwanshi musulmi alhali kun ji aƙida su Allah ce su da kansu ba su yarda da juna ba Allah ce wahum yatluna alkitab kuma alhali suna karanta abin karatu ma'ana an sabkan musu da littafi su yahudawa suna da attaura su kuma kristoci suna da injila wannan yana nuna cewa dukkan su suna da suna da sanin gaskiya sun kake aiki da ita ba wai jahilai bane sai Allah subhanahu wataala ce to kadhalika qala alladhina la ya'lamuna misla qawlihim haka ne waɗanda ba su da sani suka faɗa irin faɗar su wasu suka ce na ana nuhin larabawa domin su ne abba a taɓa sabkama da littafi ba litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun ina fata an fahimce ni waɗansu kuma suka ce a'a allazina la ya'lamuna jahillai daga cikin yahudawa tunda su waɗanda ya tuluna alkitaba masu ilimi ne waɗanda suke karantawa ne sun fasara sun ka faɗi su ma jahillai su sun ka bi su waɗansu kuma suka ce a'a su ne al'ummomin da suka gabata waɗanda ba su da ilimi amma hakikatan allazina la ya'lamuna sifa ce ta jahilci duk wanda yake jahilina shi ma ya faɗi ya faɗi wannan magana akan su laisu ala shay'in ba su akan komai jahili shi ma ganin yake kowa bai da ilimin ba shi ba in ka kwatanta wai ka kwatanta sai ce a'a baka gane bane in ka ji aya ce a'a baka gane ba hadisi baka gane ba ce tsaya in kwatanta maka da to kwatanta min wanda ake kadhalika qala alladhina la ya'lamuna misla qawlihim su ma wadanda ba su da sani sun faɗi faɗa irin tasu ma'ana dukkan addinin da ba na gaskiya ba to sai ya ce ma wancan shi ma ba na gaskiya bane in ka iske dan bori ce maka dan tsahi bisa ga kaza yake in ka iske wata tawaga ta yan bori ta ce wadancan ƙarya na suka yi waccan tawaga ta ce wadancan ƙarya na suka yi haka ne ake tahi ba bisa ga gaskiya ake ba domin mi domin duk wanda a bisa ga ƙarya to wani wanda a bisa ga ƙarya shi ma gane ka ba bisa ga gaskiya kai hatta da wanda a bisa ga gaskiya yanzu wanda an rike da alqur'ani da hadisi wani cewa shi ba bisa ga gaskiya kake ba sai Allah ce to fallahu Allah subhanahu wa ta'ala yahkumu bainahum yawmal qiyamah shi ne zai yin hukunci a tsakanin su ranar tashin alkiyama fi ma kanu fihi yakhtalifun na da abin da sun ka kasance suna sabari a cikin shi kalima ta al-hukmu tana da ma'ana guda uku a cikin alqur'ani na farko in an ce al-hukmu ana nuhin hukunci na shari'a wa an ihkum bainahum bima anzala Allah kai hukunci tsakanin su da abin da Allah ya sabkar kaga nan hukunci ne na shari'a akwai hukunci kuma na yadda Allah yake tafiyar da al'amurra al-hukmu tadbiri wanda Allah subhanahu ta'ala yake tafiyar da Allah yayi hukunci sai kaji an ce Allah yayi hukunci dai mutun ya mutu an ce Allah yayi hukunci dai wannan al-hukmul kauni kenan shi yasa ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi yaqub yace falan abraha al-arda hatta ya'zana li abi aw yahkuma Allah li wa huwa khairul hakimin ce ba zan bar kasar nan ba sai in ubana yayi min umarni in zo ko kuma Allah ya min hukunci irin nashi kenan ina ina jiran hukuncin Allah yadda Allah zai yi da ni sannan kuma akwai alhukumul jaza'i shine hukunci na sakamakai na sakamako wanda shine ranar tashi alkiyama fallahu yahkumu Allah zai sakanka yayi hukunci yace to wannan shine mai gaskiya yace wannan shine mai ƙarya wannan shine ya cancanci aljanna wannan shine ya cancanci wuta Allah ya sanya mu daga cikin aljanna sai Allah ce wa man azlam
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ومن أظلم الله تشيشن ولنا في ظالمتي ممن منع مساجد الله daga wanda ya hana masallatai na Allah an yuzkara fi hasmuhu a ambaci sunan Allah wasa fi kharabiha ya yi ƙoƙarin rusa waɗannan masallacin ne Allah ce ula'ika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin waɗannan masu irin wannan aiki bai kamanta gare su ba su shiga waɗannan masallacin ne face suna cikin tsoro lahum fid dunya khizyu a nan duniya suna da kaskanci wa lahum fil akhirati azabun azim ranar tashin alkiyama suna da azaba mai girma Allah ya kare mu Allah ce wa man azlam babu wanda ya zalunci to ita kalima ta azlam ismu tafdil ne in an ce zalim zalim sai a ce azlam wannan azzalumi ne wannan azzalumi ne to cikin su sai a ce wani na zalunci sai a ce wannan shine zalunci to wannan kalima ta maimaita cikin alqur'ani da dama to in an ce wannan yafi zalunci wannan yafi zalunci to maganar za ta ci karo da juna wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha wa man azlamu mimman iftara 'ala allahi al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-islam faman azlamu mimman kadhaba 'ala allahi wa kadhaba bis-sidqi idh ja'a kaga dunna an ce waye zalunci waye zalunci waye zalunci malamai suka ce anan zaka dauki hanya wadda take madaidaiciya babu wanda ya yi zalunci daga cikin waɗanda suka yi hani a yi ibada irin mutumin da ya hana ambaci Allah cikin masallaci babu wanda ya yi zalunci daga cikin makaryata irin wanda ya ma Allah ƙarya haka na za ka yi wa man azlamu mimman kaza sai ka diba cikin layin shi zaka sanya domin an ka dauki azlam azlam azlam ka dauki zalunci guda to akwai wani irin shi alhali ko to shi ko guda ne ina fata an fahimce ni wadansu malamai suka ce a'a hada su gaba ɗaya shi azlam cikin wancan layi azlam cikin wancan layi to sai a hada su gaba ɗaya kuma sai a samu azlam babba mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha ya kokarin rusa gidajen rusa masallaci ta hanya guda biyu ina fata an fahimce ni akwai al-kharabul ma'nawi akwai al-kharabul maddi al-kharabul ma'nawi shine ka sa a kange masallacin ne a dina sallah almanawi shine ka zo ka saka tarfila a rushe masallaci wancan ya yi girma wanda yasa an ka rushe masallaci ko ba haka ba a to alkharabul maddi da alkharabul ma'nawi a nan kasan Nijar an taba yin alkharab almanawi lokacin da an kai fima musulmi sun ka ce ba a yin fima ko ba haka ba sai an ka hana musulmi su yi sallar juma'a daga cikin masallatin da an ka hana a yi sallar juma'a akwai wanda masallacin ko ba haka ba aka turo jami'an tsaro su hana yin sallah ko ba haka bane to kaka mutum musulmi ya zo ya hana ayi sallah a cikin masallaci da wani dalili to kaji babu wanda shi zalunci akwai alkharabul maddi rusar da masallacin ne irin yadda ake yi a waɗansu wurare sai ga mutum ya ba da izini a rushe masallaci saboda shi da mulki a ƙasar turkiya suna son su shiga cikin union european abinda ake cima union european wannan tsarin haɗin kan turawa sun shekarar su nawa suna son a sanya su turawa sun kiya sai aka aza musu sharuɗa aka ce in kuna son mu sa ku to ga sharuɗa sharaɗi na farko shi ne a daina karantar da musulunci tun daga sai isa terminal ba a karantar da musulunci sai in yaro ya shiga jami'a ina sun ya karanci musulunci sai ya karanta sun kace sun yarda suka rubuta aka ce sharadi na biyu shine duk inda masallacin juma'a biyar suke a rushe hudu a bar guda sun kace sun yarda sun ka rushe masallacin juma'a hudu hudu sun ka bar guda to kuma kun san sakamakon su lahum fid dunya khizyun kuma an kace su cikin ilo european har yanzu suna nan tambadaddi suna bayan tambadaddi sun suka yi asanya su cikinsu to yaushe turkiya da kuke gani istanbul ta yi zama kafital ta musulunci shekara ɗari biyar musulunci yana mulkin ƙasashen turawa a istanbul sun yi mulkin ƙasashen da duk ake waye da su kuma su sun kai da musulunci daular osmaniya amma saboda lalacewa yau ga firme a ƙasar daula ta musulmi yana son ya zamanto darne a cikin kahirai an kiyarda musulmi alkur'anin da sayyidina Usman ya rubuta yana kasar Istanbul sauran asar na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna kasar Istanbul kafital ta musulunci waɗanda sun yi zama su ne shugabannin nan musulunci na duniya wai yanzu suna son su zama to karshe cikin tambadadi kuma an ki yarda musulmi kasar da ta ci gaba a musulunci waɗanda suka yi shekara 500 suna mulki yanzu kuma su dawo suna son shiga ƙarshen kafirai kuma an ki yarda da ku har yanzu yan azama ku sharadi na kafirci ku dauka yan azama ku wannan sharadi ku dauka yan azama ku wannan sharadi ku dauka to wannan yana nuna cewa musulmi ba san abin da suke yi ba don haka babu wanda ya zalunci irin wanda ya tsarka wannan aiki ka je ka hana ayi sallah masallaci don haka waɗanda sun ka aikata wannan aikin in ba su tuba ba ko ina suke su jire sakamakon su Allah subhanahu wataala ce ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin ba za su taba shiga wannan masallacin nan ba sai cikin tsoro ka hana ayi sallah sai ka ƙare yanzu sai ka to kana buƙatar ƙuri'a sai ka shigo cikin masallaci na shakka wani ce shi na hoye cewa ya aiko kaza kaza a hada sallah sai ƙurƙuru ne su lalace na ta shakka lahum fid dunya khizyun Allah ce a cikin duniya suna da kaskanci duk wanda ya sake yayi fito na fito da Allah wallahi Allah ya kaskantar da shi in dai kace da Allah zaka yi to a baka lokaci mutane su jira yadda Allah zai kama ka ko ya kama ka lokacin da mutuwa ta kusanto ko ko tun da ranka Allah ya kama ka shugaban ƙasar Tunisi Habibu Birgeba yana daga cikin waɗanda sun kai ma Allah ta'addanci na ƙarshe. Habibu Birgeba Tunisi shi ne mai da ita ƙasar Yahudawa. Ya zo na farko ya ce to ‘yan mata su daina sawa hijabi, duk matar da an ka kama da hijabi sai ta shiga gidan kasu. Ku dibi yanzu Faransa in an ka mace da hijabi a yi mata tara, amma wai ga ƙasar musulmi an ce an ga mace da hijabi tara za a yi mata. Habibu Birgeba ya sa ‘yan mata suka daina sawa hijabi, sannan ya ce hijabi ba addinin musulunci ba ne al'ada ce koko ƙauyanci ne sannan ya ce ‘yan mata su kama ɗakuna na zina saboda ƙasar su ba ta samun ciniki sai ta mi sai ta hanyar turist ya ce duk wadda ta ahida in ta rasa abin da za ta kama ta sa suna ne aka aika ma malamai tambaya bin baz lokacin da yana da rai rahimahullahu ta'ala aka ce to kaji abin da wani shugaban ƙasa yake cewa na zancin sawa hijabi kaza kaza bin ba zai karanta aya ga aya ta hijabi ta tabbata ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina duniya ilahin min jalabibihin ya kawo aya karanta da aka tambaye shi Habibu Burge ba sai ce kai bin ba zama hukaci da ba sabin da yake yi ba shugaban kasar Tunisi ne suna daga cikin da sun kai wannan aikin aka hana jam'i biyar a kasar Tunisi in ba faduwan ma wanga karamin arne arne ba wanda ya sabka na kwanakin nan sallah in kana sallah biyar a yini na jam'i ba su kumce ma kama kaza a Tunisi dole sai kana wata sallah ka bar wata sallah sannan in kana sallah wanga masallaci to akwai karta baka sallah wancan masallaci suka hana mutane ibada suna ganin in sun kai haka nan turawa za su yarda da su mulkin su zai tabbata habibu birgeba da Allah ta shi kama shi shi kadai ya mutu cikin gida ne sai kare har yayi wari mutane ba su da labari Allah ya kakkantar da shi sannan ga wanga shi ma yanzu wanga wanda yazo Zainul Abidin duka abin ga da ma Faransa yassa aka mai da kasa ta zina kasa ta lalaci kasa ta tambadewa sai an kai revolution radda an kai revolution kasa ta hargitse sai ya dauki jirgi da ya dauki jirgi ina za shi sai ce zashi faransa faransai sun kace da ka zo za mu kamo ka mu maido ka a kashe ka sai ya ɗauki jirgi yanzu kan sai ya ina sai ya tuna da Allah ya ce wa man dakhalahu kana amina sai ya makka ka kare ma Allah ta dace sannan kai makka baka ta inda uwarka faransa wanda ya ma faransa aiki bai sai a faransa yanzu duk ka kare ma Allah ta'addanci kuma ka ɗauki jirgi kuma ka sai makka sannan ku kuma shugabannin da maka ku karɓe irin waɗanga 'yan ta'adda ton ashirin da ɗaya sai da su na zinariya na shi na Allah ya kyauta to lahum fi duniya khizyun suna da kaskanci a cikin rayuwar duniya tun da nan zaka gani kana da mulkin Allah ya amshe shi kuma abubuwan da kace ba a yi kuma a yi wa lahum fil akhirati azabun azim kuma ranar tashin alkiyama suna da azaba mai girma musu ba Allah ya tsare mu to malai ina ganin ga dukkan alamu lokaci ya dan fara matsowa dan ya kamata mu dakanta jama'a abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi gafarta muna wannan dan uwa akwai wani dan uwa da ya kawo tambaya yana tambayar wai wai aikin duwan ya halatta a cikin musulunci sannan kuma aikin karate ya halatta a cikin musulunci aikin duwan aiki ne wanda yake asalan ba na musulunci bane an yi shi don saboda a amshi kuɗin mutane ba su ka hanya ta gaskiya ba musulmi in zai shigowa da dukiya sai ba a karba amma kafiri shine ake azama harajin da zai shigowa da dukiya sai hanyar da gwamnati ta musulunci take tar da kuɗi ita ce ta hanyar zakka da sadakoki don a taimaka ma musulmi amma ba sai ta hanyar duwan ba da duniya ta canza sai turawa sun ka kawo shi irin su kasar faransa su ne a gaba su ma suka kawo nasu tsari wanda ana ana amfani da shi kuma duwan yanzu ba wai batu batun Niger ko Najeriya har kasar Saudiya suna da duwan kuma duwan ce wanda ba na musuluncin bane ina fata an fahimce ni a saudi yanzu akwai abin da larabci ana kiransu aljamarik aljamarik su ne duwan bai halatta ba amma yanzu matsala guda akwai shin yanzu ya anka ce dun nijar za a bar aikin duwan gwamnati ya kamata ta yi tsaye ta gyara ma wannan aikin gyaran fuska in mun ka ce ba mu yi sai dai a ɗauko waɗansu su yi tunda ba a bar aikin duwan sai a amshi kuɗi ko ba haka nan bane waɗansu malamai suka ce to su abin da suka gani dama dama gare shi shine wanda zai yi shi ba tare da wato wato dan shi taimaka ma musulmi in an ka zo wannan ana yi maka haraji na miliyan goma sai ce kawo miliyan guda ka tafi saboda kana musulmi suka ce to wannan shi za a ce aikin shi yayi ne don ya taimaka ma musulunci amma shi ma ba a halatta mai wannan dukiyar ba ya kamata gwamnatoci kuma ku duba saboda ana son a zalunci mutane yau duwan biya ne suka iske jaka 25 na kolonel na duwan zaka iske shi na jaka 25 to wai isa shana mai yace haram babu amma da za a hidda musu haƙƙin su a yi musu biya wanda ya dace da su wannan dukiyar ba sai sun karɓe ta ba a yi ka'ida ta musulunci sannan abu na biyu zancen arf kamar karace da irin wannan da aka ce ma kungufu da wayi waɗannan abubuwan in dai za a sanya sutura wadda take tana suturce mutum ya halatta mutum ya koya don mi don Allah ya ce wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa ku yi makahirrai tattale iyawarku na ƙarfi karace kuma yana daga cikin ƙarfi in mutum ya taso ma da sanda in kana da abin ga ka san yadda zaka yi ka gwamce mishi ko ba ka nan bane kuma wannan yana sawar yanzu mutum ya samu shi dan AS4 mu ne yanzu nan duk musulmi ta bata mu na yawa gudun minti biyar kowa ya gaji to ya ana dan karatun na ana samu jinin mutum shi dan jinin mutane ya saba ba mu saba da wahala ba da an ce Allahu akbar Allahu akbar sai an ka je hokil mujin sai kwashi waci babu isfor babu wanda ya ko kibiya babu wanda ya kafshu duk muna nan zamne yau an ka kawo na hari da sun shigo shi kenan sai da mu daga hannu mun zaman to mata da haka ya halatta koyon karate inda ba wani aiki na sabon Allah an kasa da cikin shi ba fara sai kai mun addu'a Wannan tambaya ta shahi zancen ɗaukar sauti na wa'azi ko bidiyo bayan wanda ya ɗauke shi ya tsara shi ya buga shi ya kuma wallafa shi. A nan sai mai tambayar ya yi tambayar cewa ko ya halitta wani can daban ya yi amfani da aikin domin ya sake buga shi sau da dama ko ya sayar da shi ko ya wani amfani da ba tare da izinin wancan na farko da ya tsara shi ba. Mai tambaya ya ce ina hukuncin kuɗin da ya samu ta wannan sana'a ko kuma amfanin da ya yi da shi tunda kayan ba nasa bane a asali. Shi kansa kuma menene hukuncin da da ya rataya a wuyansa. Malam ya ce, malamai sun yi magana akan waɗannan matsaloli baki ɗaya kuma sun warware wannan matsala. Malam ya ci gaba da cewa, wannan sha'ani akwai wani abu da ake kira haƙƙin mai aiki a cikinsa ko kuma zufar goshinsa kamar yadda malam Bahaushe ke cewa. Wannan kuwa in ji malam ko da wata takarda ce ko wani littafi ka rubuta ko kuma wani abu ka tsara ko wasu hotuna ka ɗauka ka haɗa da sauki kai wani shiri na musamman wanda jama'a za su amfani da shi kai ma ka amfana a cikinsa to idan wani ya ɗauke shi a nan wurin ya ci haƙƙinka kai da ka yi tsarin tun farko misali idan aka ɗauki cewa ka rubuta wani littafi ne bayan ka ƙara rubuta rubuta shi sai ka buga amma a ƙarshe sai ka ce to wannan littafi duk wanda ya ɗauke shi ya yi amfani da shi ko ya sayar da shi sai dai ka riga ka ba shi izini ana iya yi amfanin da aka ga dama da shi a nan sai malam ya ce ba wata matsala duk wanda yake da dama zai iya ɗauki irin wannan littafi ya wallafa shi ko kuma ya bubbuga shi da yawa ko ya wani amfani da shi amma idan ba a samu wannan izinin ba to duk kuma wanda ya kuskura ya ɗauki littafin ya buga shi ya wallafa shi ko kuma ya wani amfani da shi ko ya sana'a ya sayar domin samun wani amfani a nan wurin wato haƙi ya hau a kansa haƙi shine ganin cewa ya yi amfani da kayayyakin da ba nasa ba kuma a nan musulunci ya hana cin haƙƙin wani bayan haka kuma malam ya ce a cikin irin wannan sha'ani ana iya yin yarjejeniya tsakanin wanda ya rubuta abin tun farko ko kuma ya tsara wannan aiki da kuma wanda yake son ya buga shi ya yi wani amfani da shi daban yarjejeniyar tana iya ta kunshi maganganun cewa shi wanda ya buga abin tun farko marubuci littafin ko kuma mai tsarin wannan shirin yana da wani haƙƙi ko wani kaso da za a bashi a nan wurin shari'a ta yarda in ji malam kai kuma bayan wannan yarjejeniya da aka yi duk wanda ya ce zai ɗauki wannan littafi ko kuma wannan tsari ya yi amfani da shi to cilas ya zo gunka ya nemi izininka idan ka amince masa sai ya zo ya buga in baka amince ba kuma baya da hanyar da zai buga shi idan ya yi haka to sunansa ɓarawo saboda shari'a ba ta yarda da kai amfani da kayan wani a cikin wani sha'ani ba ko kuma ka sayar da su wannan hukunci ya shafi kowane irin shiri kama daga buga kaset na sauti ko na wa'azi ko na kira'a ko sai dai ko kuma bidiyo ko rubuta littattafai da dai sauran duk ayyukan da za a iya yi a musulunce ko kuma ba a musulunce ba kamar irin yadda kuka sani yadda studio labuwa da islam yake gudanar da ayyukansa kamar yadda kuka sani ne cewa shi shugaban wannan kamfani yake zuwa a duk inda ake wa'azi ya ɗau sauti da hotuna ya zo ya hahaɗa ya tsara inda adda kurakurai ma ya fidda ya gyara ya kira malumai su yi gyara duk wannan wahala da zufar da ya yi sai ka samu wani a ƙarshe zai iya ɗauki wannan shiri ya buga shi ya yi amfani da shi ba tare da izinin mai shi ba irin haka ne shari'a ta hana saboda haka shi mai wannan kamfani tun daga farko dama ya nemi izinin mu malamai masu wa'azi da kuma kungiyoyi muka ba shi yardar cewa yana iya ɗauki waɗannan sauti da hotuna na wa'azoji daban-daban da kira'a da sauransu ya kuma zo ya yi amfani da su a ƙarshe ma ya shaida mana cewa zai sayar da su domin ya samu amfani amma kuma muka amince masa kenan kaga shi yana tafiyar da aikinsa ne a cikin izini kuma yana gudanar da shi akan shari'a wato irin wannan aiki idan mai shi ya riga ya tsara shi ya buga ya haramta ga kowane ɗan adam da ya ɗauke shi ya ce zai yi amfani da shi ba tare da ya nemi izinin mai shi ba wanda ya tsara shi tun farko ko da na biɗa kuɗi ne ko kuma amfanin kai da kai nan take takan yi waɗansu jama'a su ce to ai harkar musulunci ce wa'azi ana son ya yaɗu a ko'ina kuma kira'ar qur'ani ai ba laifi a ce ka tsoka ka wallafa ka sayar ko ka baiwa waɗansu mutane a nan wurin abin da ya kamata a rike inji malam shine cewa da farko dai ai musulunci shine ya haramta sata kuma ya haramta cin zalum shine cin haƙƙin wani kenan idan mutum ya yi wani aiki zufar sace zufar goshin sa ne wahalar sace ya bi dare ya taka tudu ya shiga rami ya bi zafi ya samu waɗannan kayayyakin ya zo ya tsara ya buga ya wallafa kai kuma a ƙarshe kana canza mai a una sai ka ɗauka ka ce kai amfani da su tunan kaga baka kyauta ba saboda haka wannan matsala malamai sun riga sun yanke hukunci a kanta shari'ar musulunci bata yarda ba ko kaɗan ka ci haƙƙin wani zuhar wani bayan ya riga ya yi tsarin sa malam ya ci gaba da cewa abin da ya kamata musulmi su yi la'akari da shi a nan ita dai sata a musulunci sunanta sata ko mai ka ɗauka kuma ko nawa saboda haka ba za ka laɓe ba a bayan musulunci ka ce ai kasat ɗin ko cd ko karti memuwar ɗin da aka buga ai wa'azi ne ke ciki ko karatun qur'ani saboda haka ba laifi idan ka yi haka ka yi kuskure abinda ake so a lokacin da duk kake buƙatar kai amfani da kayan to ka tattaka ka iske wanda ya yi shi na asali ka tambaye shi izini idan ya yarda ma ya amince maka to ba laifi sai ka zo ka bubbuga ka wallafa yadda ka ke buƙata saboda a ƙarƙashin izini kake tafiyar da ayyukanka wato kamar yadda kuka sani wannan matsala ita ce ma turawa ke kira duradotar wanda musamman ma a nan Nijar aka kawo ta hukuma mai suna BNDA domin kula da ita tana kula da kwato haƙƙin waɗanda aka tauye haƙƙin su ko kuma aka zalunce su ta wannan fanni a wurin wannan hukuma ta BNDA wato ɗaukar kasa ko kuma wani abu da wani ya riga ya tsara tun farko ka ce kai amfani da shi ba tare da izinin sa ba to baya da wani matsayi illa sata kuma ita wannan hukuma tana iya kokarinta domin kwato haƙƙin duk wanda aka tauye ma haƙƙi a wannan fanni kenan kaga kafin ita wannan hukuma idan ka lura musulunci shine farko wanda ya haramta sata ya kuma haramta cin zara ko kuma cin haƙƙin wani a nan wurin ya kamata mu musulmi mu yi la'akari da abu ɗaya cewa da addinin mu ya riga ya muna tsari ya muna tanadi kuma akwai mu da hukumomi waɗanda suke bin irin waɗannan tsare-tsare kenan dole tilas idan muna so ko kuma mu fita daga cikin ƙangin shaidan sai mun yi ƙoƙari mun bi tsarin addini kuma mun bi dokoki daban-daban waɗanda hukumar ƙasar mu ta tsara a ƙarshe sai malami ya ce wannan shine kaɗan daga cikin irin bayanin da muke iya mu yi uku a kame da wannan matsala ta ɗaukar kayan wani a ce ai amfani da su ba tare da an nemi izinin sa ba Allah ya sa mu ganar da juna mu kuma mu gane kuma mu yi amfani ta hanyar izini da kuma neman yardar juna ga baki daya yan uwa musulmi kun dai ji irin hadarin da sata take da shi a musulunci saboda haka duk ilahirin waɗannan ayyuka da kuka sani na farko da na yanzu ga baki ɗayan su mallakar Studio La Voix de l'Islam ne kenan duk inda kuka je aka buga muku waɗannan wa'azoji akan kaset ko sai dai ko carte memoire idan ba anan ne Studio La Voix de l'Islam ba to shi kenan kun taimaka an yi sata kenan shi ko a musulunci ba a taimakawa azzalumi ya aikata zalunci kenan ku yi hattara kar ku faɗa tarkon shedan ku nemi kaset ɗinku na wa'azi ko sai dai ko carte memoire a Studio La Voix de l'Islam ta wannan hanya kukan taimakawa shi wannan studio ya karfafa ayyukansa kana kuma ya ƙara samun ƙarfin kyautata tsare-tsarensa daban-daban domin ƙayatar da ku wasalamu alaikum